لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata a wannan gari mai albarka garin duwala ɗaya daga cikin jihohi manya-manya a ƙasar kamaru a wannan makaranta mai tsohon tarihi ecole franco arab a wannan gari na duwala sannan ku da zuwa lale maraba sannuwan ya warki in ji fulani lale modon lale bodum Allah ya sa albarka Allah ƙara lafiya da imani kamar yadda Allah ya rubuta za mu haɗu da ku a yau a wannan makaranta don gabatar da wa'azi na musulunci da iyayenmu ga iyayenmu mata ina fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da za mu faɗa Allah ya raba mu da aikata kuskure Allah ya sa bayanin da zan yi ku gane ku fahimce ni Allah ya sa kuma mu amfana da abin da za a faɗa yau shi ne zaman mu na farko kuma za mu yi magana ne akan abin da yake da alaƙa da rayuwarku shi ne kulawa da 'ya'yan da Allah ya ba ku da ni'ima yaya mace ya kamata ta rayu a gidanta da 'ya'yanta saboda ba mu isa mu raba ku da 'ya'yanku ba da yadda ka samu mace za ka ga akwai da a hannunta ko wanda ta yayi ko wanda ya girma ko wanda yake suna tare abu na farko muna cikin damuwa kwarai da gaske dangane da lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu kuma yawanci maza suna ɗora muku nauyi su ce ku mata kamar yadda suke faɗa ba wai na yadda ba ku mata ku ne tushen lalacewar tarbiyyar 'ya'yanku wata ta nuna tana son 'ya'yanta ba ta son laifinsu wata ba ta iya faɗa wa ɗanta wata kaza wata kaza wata kaza wata kuma ba ta kula da tarbiyya sai gadaran haihuwa gadaran tare 'ya'ya musamman wanda take da kishiya wacce ta haifi biyar nima sai na haifi takwas a yi ta yi a gida ana ta kishin tara yaya kamar yayan awaki ake tarawa to matsalar ku kenan akwai gadaran haihuwa amma ba gadaran tarbiya to yau za mu yi bayani akan ya kamata ki kula da yayanki dan Allah ya miki albarka ni da nake zaune a gaban ki kina saurara na ni ma dan wata mata ne sunanta malama Hafsatu tana cikin kabari tana kwance Allah ya ji kanta da rahama ta yi mun tarbiya ta yi mun duk abin da ya kamata ta yi mun yanzu tana kabari tana kwanci ina kai mata lada ina so ke ma ki zama irin ta ki samar da mutanen kwarai na kirki da za su zo su yi wa Allah aiki su yi wa al'umma aiki ko kina kwanci a kabari ki danki yana kai miki lada in kin samu wannan ni bukata ta tabiya iyaye na mata ku sani cewa ƴaƴa ni'ima ne al'auladu ni'matun al'auladu hibatun ni'ima ne kuma kyauta ne Allah ke barwa dan adam yana so a bashi kyauta mutum ma ya baka tawwa kyauta kana so wallantana Allah ya baka kyauta a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah shi lillahi ma fi samawati wal ardi yahabu yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin karsai gaba daya idan Allah ya ga dama yana ba wasu ƴaƴa mata zalla kin ga da Allah ya zo magana sai ce ya ba wa wasu ƴaƴa mata shi kuna da matsayi a wajen Allah da aka zo faɗa ku aka fara ambata ya habu liman yasha'u inatha wa ya habu liman yasha'u dhukur wani kuma sai Allah ya bashi ƴaƴa maza yanzu a cikin ku akwai wadda gaba ɗaya ƴaƴanta mata ne kar ki damu Allah yana sanar da ki kuma ya taimake ki ya miki arziki za mu bayani akan falalar yaya mata insha Allah wata kuma a cikin ku Allah ya bata yaya maza zalla ki ma karki damu arzikin da Allah ya baki kenan wani kuma sai Allah ya bashi maza da mata kamar yanzu ni da nake zaune Allah ya bani maza Allah ya bani mata kuma duka ina son kaya na na gode wa Allah ba zan ce dole sai ya bani maza sallah ba ba zan ce dole sai ya bani mata sallah ba dukan suna da amfani a cikin al'umma da haka ke uwa kamar gona ne da ai ke iya shuka masara a cikin ki a shuka wake ta fitar a shuka shinkafa ta fitar a shuka albasa ta fitar a shuka tumatur da tattasai da kaza da kaza ke akwai alheri a tattare da ki da haka ki gode wa Allah da abin da Allah ya baki aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ce wani kuma sai Allah ba shi aƙini me aƙini wanda baya haihuwa allazi la yuladu lahu kin ne ma kin ne ma ba a bayar ba ga wata kuma ta ce malam ai mun addu'a ƴaƴan nan sun ishe ni haka saboda ta haihu akai akai haihuwan kunika yau haihuwa gobe goyo haihuwa ita tana so ta huta wata kuma tana nema abun ya gagara Allah bai bayar ba namiji a cikin mu akwai mai ƴaƴa da yawa sun masa yawa wani kuma yana neman ƴaƴan bai samu ba a ne ya auri mata hudu babu ya canja wannan babu ya canja wannan yana sake mace da zurrahu insha Allah sai ga tana haihuwa wani gida haka Allah ga dama ke ma kuma haka Allah ga dama ya baki dan haka anan gurin yan uwana zan tunatar da ku ɗaya daga cikin maganganu da malamai suke faɗa magabatan mu wasila ibn al-asqa sahabin annabi ne Allah ya dade shi yace inna min yumnil mar'ati تبكيرها بالأنثى قبل الذكر yana cikin albarka da Allah yake wa ya mace farkon haihuwanta mata farkon haihuwa a gidan miji sai Allah ya bata ya mace wannan yana nuna matan nan mai albarka lian Allah abada bil inasi dan Allah da yazo ya fara ambatan yaya mata ba irin ki ba kina kinewa Allah godiya akan damar da ya baki kina bakin ciki saboda Allah ya baki ya mace ya mace ba abun ki bane ya mace alheri ne ya mace albarka ne da ba dan ke ba da ba haifi kowa ba me za ki damu dan Allah ba ki ya mace a farko wai ita za ku so ta samu ɗan namiji to kun ji wasila ibn al-asqa yace inna min yumnin mar'ati tafkiruha bizakar ta fara haifan ɗa namiji bil unsa qabla zakari ta haifi ɗaya mace kafin namiji da aka ki gode wa Allah akan abin da Allah miki abun mamaki Allah da ya zo raba annabawa duk sai ya ba su wannan abubuwan gaba ɗaya da muka faɗa cikin wannan aya ta cikin surat shura yanzu annabi lutu ai kun san annabi lutu ko duk ƴaƴansa gaba ɗaya mata ne ko har ya mutu ya bar duniya annabi lutu bai taɓa haifan ɗan namiji ba to me za ki damu da an baki yaya mata kawai annabi ibrahim ai kun san annabi ibrahim gaba ɗaya ƴaƴansa maza ne gaba ɗaya ƴaƴansa maza ne abun mamaki annan Muhammad sallallahu alaihi sallama sai ya bashi maza sai ya bashi mata dan a nuna miki duka Allah yana sanar da su duk annabawan Allah ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai masa arzikin wani abu a ciki ba abun mamaki annabi ya haya shi kuma sai zama a kini shi kuma har ya mutu bai haihu ba kun ga wannan aya cikin shura Allah ya raba ta tsakanin annabawansa wani yaya mata zalla annabi lulu wani yaya maza zalla annabi Ibrahim wani Allah ya bashi maza da mata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya nema ya nema ya nema Allah bai bashi ba ya bar duniya shine annabi Yahya to me zaki damu insha Allah zaki samu alheri abu na gaba yaya mata kunce yaya kwalliya ne ado ne المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا سامي يا ماتا kwalliya ne ko in ce samun ‘ya'ya na haihuwa ado ne duk matar da Allah ba ta haihuwa ki gode wa Allah ga wata yankoki tana nema ba ta samu ba amma kina cewa wai ba ki da kuɗin da za ki rike su ba ku da kuɗin makaranta ba ku da gidan da za ku ajiye su ba ku da kaza albarka ne ‘ya'ya kuma kwalliya ne samun ‘ya'ya zuyina lillahi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب duka Allah ya raba ya sanya mana son ƴaƴa maza son ƴaƴa mata haka Allah ya kaddara da haka ashe samun ƴaƴa albarka ne kuma samun ƴaƴa alheri ne a wani gurin kuma Allah ya ce mana samun ƴaƴa fitina ne waye da yake zama fitina gare shi wanda bai kula da tarbiya ba duk uwar da ta yi naƙuda ta haifi ya'ya ba ta kula da tarbiyar su ba ya'yan sun zama miki fitina ya'yan sun zama miki bala'i ya'yan sun zama miki tashin hankali da ka ki mai da hankali aihuwar da kike yi ki shirya akan tarbiyya inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim Allah ce ƴaƴanku maza da matansu fitina ne a gare ku ku bi a hankali ku kula da 'ya'yanku ki kai 'ya'yanki makaranta ki tura 'ya'yanki masallaci ki sa 'ya'yanki su saurari wazi shine za su zama alheri da albarka a gare ki in ba haka ba 'ya'yan nan za su zama dalilin shigan ki wuta ko dalilin shigan ka wuta Allah ya ambace su da matsayin fitina da haka ya kamata mu kiyaye kada 'ya'yanmu su zama fitina a gare mu me dalilin zaman su fitina ‘ya'yanka suna iya hana ka bautan Allah mutum ya shagalci da ‘ya'ya su hana ki bin Allah ya yi wallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun Allah ce ya kun da ku imani kada ‘ya'yanku da dukiyanku su shagaltar da ku su hana ku yi wa Allah bauta da zikiri ashe yaya za su iya hana mutum ya bauta wa Allah ya yi wallazi na amanu inda min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wasu daga cikin yayanku ya ku masu imani wasu daga cikin matanku ya ku masu imani maƙiya ne a gare ku ashe ɗanki zai zama maƙi a gare ki yayin da ya hana ki bautar Allah yayin da kina kallon ɗanki yana sabon Allah ba za ki hana ba kana ganin matarka tana barna ba za ka hana ba yanzu yau fitina da ke damun mu iyaye mata ba sa son laifin yayansu ko a makaranta da ke sai ta yi fada ko a anguwa an yi magana akan danta sai ta yi fada yanzu akwai matar da ta zo ta same ni wata rana ɗanta babban ɓarawo ne ta lullube min laifinsa malam ka taimaka min ɗana yana gidan kurkuku an ɗaure shi shekara nawa na ce me ya same shi ta ce wai sharri aka yi masa wai an masa sharrin sata na ce a arabi ya ki bada gaskiya sai da na tambaya aka ce tab ai malam wannan matar ita ta daure wa ɗanta yake sata a garin nan duk abin da ya sato sai ya kawo mata ta karɓa ta cinye mai shagin kwadayi ba ki da kirki halinki ba da kyau ɗanta yi shaye-shaye idan an faɗa sai ta ce baba ba a son ka baba kinka ake baba hasada ake maka baba ina baba ina shan kwaya wani wani irin da ne kika haifa wani wani irin naƙuda kika yi daga cikin ku akwai wanda ba ku san laifin ƴaƴanku akwai wanda ko baban su yadda ke su wallahi sai ta fushi da shi kin makale yaro amma ba ta san laifin shi yaya ƴaƴanku za su gyaru masana suna cewa ki ki ɗanki duniya ta ƙaunace shi ki so ɗanki duniya ta ƙin shi duk wacce ta nuna tana son ɗanta ko tana son yayanta ita kana ta ba ita kana ta ba ana tsare mata ana yi kaza kaza sauransu to lokacin ɗanki zai bakin jini a cikin mutane lokacin zai zama almajirin shaida lokacin zai zama fitina yanzu yau duk yaron da ya fita ya sata wata uwa ce ta haife shi duk yaron da ya sace mutane ya kidnapping wata uwa ce ta haife shi duk yarinyar da ta zama mai yawon tana bin maza a gari wata uwa ce ta haife ta duk yarinyar da ta zama mai barna ta ki zaman aure wata uwa ce ta haife ta me ya kokarin da kika yi wajen kulawa da yarki kun haifi yaya kun kyale su duniya take kula da su ke me amfanin ki ba za ki kula da yarki ba me yasa ba za ki ja yarki kusa ba wata mata ba saboda rashin kulawa tana zaune da gidanta da ƴaƴanta a gida amma wallahi za a zo a yi sallama da su a tafi a je a kwanta da yarin a yi zinan da ita kuma ta dawo su kwana tare da gida haba da Allah haba da Allah kin fi kulawa da kuɗin ki akan yayan ki akwai wulakancin da ya wuce mutum ya zo gidan ki sallama ya ɗauki yarki budurwa ya je lalata da ita wallahi malam kwana da aka samu ni kes wani saurayi yana zuwa hira da yarinya ka san a cikin mota irin wannan kit glass yake zuwa glass mai baki wallahi a kofar gidan ubanta yake kwantar da kujera ya sadu da ita kai in takaice ma akwai yarinyar ta gaya mun a kofar gidansu aka yi mata ciki saboda ba shi da kulawa sai ya zo kawai sai ya daga ya kunna mota ya kunna AC ya tura ainihin kujera ya kwantar da ita a kofar gidan ubansa yake saduwa da ita ya gama barna da yace dauki kuɗi ya bata gobe ta muku shafane kin ji kunya wallahi shame on you ku kula yanzu lokaci yayi da ya kamata ku kula da 'ya'yanku yanzu kin manta da wahalar naguda kin manta da wahalar ɗaukar ciki kin manta da yawon zuwa asibiti kin manta da wulakancin da babansa ya maki kin manta kin manta kin manta ki zo ki haifa kawai wani makoci wani yaro dan banza ya zo ya lalata miki yarki nawa zai bata me za ki samu kin hana yarki zuwa makarantar islamiyya kin hana ta karatun addini kin hana su zuwa wajen wazi baki damu ba waya ta lalata miki yarki waya waya waya waya shine kawai a gaban ki dole ki samu damuwa dole bakin ciki ya ishe ki inna min amwalikum wa auladikum Allah ya ce bangaren dukiyarku da yayanku makiya ne a gare ku shi yasa duk annabawan Allah gaba daya in sun zo roƙon Allah da ba haihuwa suke cewa a ba su haihuwa haihuwa haihuwa ba a suna roƙon Allah ya ba su ƴaƴa salihai hajiya in za ki addu'a Allah ya baki haihuwa ki roƙi Allah ya baki da salihi na ƙwarai in ba ka ba za ki sha wahalar naƙuda ki ta wahala dan ya zo ya zama miki masifa wallahi akwai yaron da shine dalilin mutuwar uwarsa da bakin cikin shi ta mutu akwai yarin da ita ce dalilin halaka uwarta akwai yarinyar da ta kira ni a waya ga ta ga uwarta suna zage zage wallahi uwar tana cewa ke dai yar iska ce ba ki da kirki yar tana cewa ba dai ni ba ke ne yasa ke uwar ta ce malam cewa suke da daina yanzu nan kawo mata kuɗi wannan ni aka yi wa ni aka yi wa fatawa yarinyar ta ce ga ta nan malam zagina take mamana ne ta zage ni ta ce na fita in je in nemo musu kuɗi in yi zina na ce karki masa da'a shi yasa malam da yawa daga cikin mata halin su bai da kyau I'm very sorry ku ya ku kar ku ce na tara ku na gaya muku magana halin wasu a cikin ku bai da kyau abin da yake gaban ta in ta samu yarinya budurwa kuli in saurayi ya zo hira nawa ya baki wata tana tambayan yarta da me ya zo da mota ko da mashin ta ce da keke ta ce wuuu keke ni ban kira ba da talauci shi kuma an yanzu da kaje hira wurin budurwa da keke wanda kaje da gama keke ai za ka shi kanka ai duniya ne gaban iyaye yau duniya kwaɗayi kwaɗayi kwaɗayi kwaɗayi ku ba ku yadda ba sai kun ji daɗi kun manta akwai gidan jin daɗin a lahirar aljanna kun mai da 'ya'yanku su zama jari da su za ku tara kuɗi in ɗan talaka ya zo ku wulaƙanta shi ku tozarta shi saboda bayi da kuɗi ko da yana kwana yana sallah ko da goshin sa ya baki saboda ibada ba kuɗi kama gabanka wa kuke harka da shi mai kuɗi mai kuɗi mai kuɗi mai kuɗi kuɗi kuke so ba tarbiyya kuke so ba kuɗi kuke so ba mutunci kuke so ba ba wanda zai auri ku ya rike muku da amana ko da kun mutu ba shi kuka damu ba shi yasa muke shan wahala a duniya wallahi Allah gyara halin mu annabin Allah annabi Zakariya ya daga hannu ya roƙi Allah cewa Allah ya bashi zuriya hunalika da'a Zakariya rabba qala رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء annabin Allah zakariya ya zo zai addu'a cewa ya Allah ka bani zuri'a mai tsarki zuri'a mai albarka ke ma in kina da ciki ko za ki ɗauki ciki ki addu'a ki ce ya Allah ka bani ‘ya'ya masu albarka. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما bayan Allah na kwarai kullum in sun zo addu'a suna cewa ya Allah ka ba mu daga cikin matanmu da zuri'armu farin rai ‘ya'yan da za su saka farin ciki ba ɗan da zai saka baƙin ciki ba ka ba mu miji na kwarai da zai prison ɗin kai kwantar maka da hankali ba mijin da zai sa maka hawan jini ba ka ba mu matan da za su sa mana farin rai da kwanciyar hankali ba matan da za su jefa mu cikin bala'i ba wata ta aure namiji amma ba ta jin daɗin aure wata ta zo tana mun fata ta ce malam ina jin duk wa'azin da kake amma ni dai ni kam ban san daɗin aure ba me ya faru ta ce malam ai ba a cewa ko miji na duk wata tsiya yana yi ga ƴaƴa da muka tara in tafi in bar gidan wa zai rike min yaya ta ce ban san daɗin aure ba ba shi da kirki halinsa bayi da kyau bai da tarbiya ina zaman haƙuri ne zaman biyayya ba zaman soyayya da jin daɗi ba yanzu abin da ke so ki jefa yarki kenan ta irin wannan auren yanzu ba ki kula da addini ba ga wanda ya zo neman yaki yanzu ba ki addu'a Allah gyara miki mai gidanki ba kina ganin mijinki yana neman mata ba za ki mai magana ba kina ganin mijinki baya fita sallah ba za ki masa magana ba kina ganin mijinki baya kula da tarbiyyar yaya ba za ki mai magana ba wata ta ce wallahi tallahi na sha kama mijina yana luwaɗi a gidana yana kwanciya da namiji amma ni zai ƙaurace min a shimfiɗa sai mu yi wata shida bai neme ni ba na ce ba ki da lafiya ta ce lafiyar ta kalau ku nawa ne matan su ya ce ta ce ni ni kaɗai ce ta ce malam neman maza yake yau daga cikin bala'i da masifa da Allah ya jarrabu wasu mata shine mazajen su suna neman maza duk wanda Allah ya jarrabe ta da miji mai neman maza to bai da lokacin ki wallahi sun fi jin daɗin namiji akan mace la ilaha illallah aiki ya same ki ashe akwai bukatar ki addu'a ɗanki ya zama salihi mahaifiyarki ta wannan ubanta ya zama salihi ki zauna da salihan bayi na kwarai me amfanin ɗa na kwarai salihi Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi sahihi riwayar Imam Muslim idan mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat idan dan Adam ya mutu zaki mutu ni ma zan mutu shi ma zai mutu wancan ma zai mutu kowa zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون kowa sai ya ɗanɗani zafin mutuwa kowa ba wanda ba zai ɗanɗani zafin mutuwa ba to amma idan Allah ya sa ki ka mutu akwai abin da zai rinka miki da lada daga ciki sadaka jariya ki bayar da sadaka mai gudana ki gina masallaci hajiya ki gina makaranta hajiya ki ba da taimako addini hajiya ki sayi tabarma a kai masallaci hajiya ki shuka bishiya hajiya ki gina dan adam ki biya wa maraya kudin makaranta hajiya duk ilimin da ya samu abin da ya yi wallahi za ki samu lada kina yin sadaka jariya guda nawa kike da shi yau a rayuwarki sadaka jariya aji nawa kika gina maraya nawa kika taimaka ya je makaranta tabarma nawa kika saya a masallaci masallaci nawa kika gina ko masallaci nawa kika sa mai gidan ke gina haka kuke zaune kun miƙe kafa a duniya kun ɗauka za ku tabbata ni kun ɗauka ku ne za ku nade tabarma duniya sadaqatul jariya aw ilmun yuntafa'u bihi ko ilimi da mutum zai bari ana amfani da shi kin je makaranta kin yi karatu kin saurari wa'azi kin gane Allah ya ce annabi ya ce wa kika koya wa karatu ko yayanki ne mutum nawa kika koya wa ilimi ko kuma ilimi bane a gaban ki neman kuɗi ne a gaban ki neman duniya ne a gaban ki ba ta sha'awar zuwa makaranta ba ta zuwa gaban malamai kina jin wa'azi wayan ki kullun kida waka waka waka kida hajiya ba ba qur'ani ba wa'azi ba tsoratarwa kiftare sai damu a cikin wayoyi ba ilimi an waladun salihun yad'u lahu ko mutum ya bar walad salih kun ga sai annabi ya ce waladun salihun da na kwarai da salihi da da kirki yanzu ba kya burin cikin yayan ki samu salihai ba kya so Allah ya baki yayan arziki yayan kwarai waladun salihun yad'u lahu da salihi shi ne zai miki addu'a bayan kin mutu wallahi duk yaron da kika bar shi ya zama lalatacce ko kin mutu ba zai miki addu'a ba duk yaron da ya zama barawo a gaban ki ba zai miki addu'a ba duk yarinyar da ta zama mutumiyar banza ba za ta miki addu'a ba duk wanda ya zama mai dauke dauke ko mai shaye shaye ba zai miki addu'a ba dan li annahu laysa bi walad salih saboda ba mutumin kwarai bane wallahi ya kamata idan Allah ya ba ku yaya in kun mutu su ce ku addu'a su ce a roƙon Allah su rinka cewa Allah ji kan mamana Allah ji kan mahaifiyata amma wallahi in danki bai zama na kwarai ba za ki mutu a garin nan kuma wallahi sai ya manta da kabarin shekara guda ɗaya sai ya manta ina aka binne maman shi kuma tun yanzu ku koya wa ƴaƴanku tausayin ku danki ya tausaya miki danki ya ji kanki ɗanki ta taimaka miki ta tausaya miki amma ku haifi ƴaƴa sun yi aure sun manta da ku wata sai ta yi wata shida ma yarta bata kira ta ba shikenan kin gama wahala kin yi nakuda ta tafi kin kai ta gidan wani miji tana ta masa hidima ta manta uwarta ciwon hawan jini ya dame ki yarki bar san da ke ba ciwon kafa ya dame ki yarki bar san da ke ba yarki ta aure na miji mai kuɗi ba ta taimakon ki tana nan tana taimakon kawaye tana taimakon wasu amma kin ta manta da ke lianna halittar bi saliha saboda ba ta kwarai bacci wajibi ne ya ku iyayena mata ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai wasu abubuwa da ko da mutum ya mutu ladan sai yana gudana manzon ya faɗa cewa inna ar-rajula la turfa darajatuhu fil jannati ana ƙara wa mutum matsayi a gidan aljanna upgrade ana daddaga mutum yana gidan aljanna sai Allah ce ku ƙara masa babban gida wata sai Allah ce ku daddaga shi a cikin gidan aljanna Allah sake shi sai mutum ya tambaya ce anna hana daga ina ina cikin gidana ina jin daɗi Allah ce a ƙara mun daraja da matsayi kun san me za a ce da shi sai Allah ya ce mala'iku ku ce da shi bistighfari waladika laka saboda bayan ka mutu ɗanka a duniya yana neman maka gafara yana maka addu'a a a a a a a ashe idan mutum ya mutu ya bar ɗani kwarai yana masa addu'a Allah yana ƙara matsayinsa a gidan aljanna to yaya zan yi banna na ya lalace yaya ba zan kula da yayana ba hadisi imam Ahmad da ibn Majah suka rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana duk wanda ya wasu abubuwa guda bakwai to albishirin sa zai ci gaba da samun lada kamar wanda ya kafa harkar kasuwanci yana gida ana tura mai kudi a cikin akawun din shi ɗaya daga ciki wanda ya koyar da ilimi in dai ka ba mutane ilimi har ka mutu ana ta kai maka lada kullum ki kokari dan ki zama malami wallahi ki samu ya samu ko wanda ya tuni rijiya ana shan ruwa ko yi mutane famfo har ya mutu ko wanda ya gyara kogi ruwa yana bi yana kai wa mutane ko wanda ya dasa bishiyar dabino ko bishiya mai inuwa ko wanda ya gina masallaci au bana masjidan ko wanda ya ce qur'ani ya bar shi ana karantawa ko ya saya a masallaci ko ya raba mutane awwal rasa mus'afan ko wanda ya bar dana kwarai aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtihi abubuwa ne guda bakwai da ibn majah ya rawaito da ibn khuzaima cewa suna da amfani ga mutum bayan ya mutu to ku sani cewa magana kulawa da tarbiyyar yaya ba alfarman ku nake nema ba dole ne kada wata su ce na zo na ina lalabata ne wallahi dole ki ke dole ki kin san dole ki ciki sha ko kin san dole ki nemi lafiya ko to wallahi dole sai kin yi wa danki tarbiya hajiya ina jiye miki da na sani hajiya in baki kula da yarki ba ko danki ba wallahi za ki kuka yau malayan fa'un na da muranar da nadama ba ta da amfani Allah ya yi wallazina amanu ya kuma su imani kina ciki in kina cikin masu imani zo mu ci Allah yana kira da kuma ba kya ciki koma gefe anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kawukanku ku kiyaye iyalinku daga wuta wa qudu an-nas wal hijara wanda waɗannan rayukan naku da za a sa su a wutan makamashin wutan shine mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilalun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun a wannan wuta akwai mala'iku manya-manya masu kauri masu tsanani ba sa saba Allah abin da Allah ya umarce su kuma suna aikata abin da Allah ya ce su Allah ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ka umarci iyalinka da yin sallah ka umarce su da yin ibada kuma ka yi haƙuri kin ji Allah ya ce ki umarci yarki ta rinka sallah kuna da ƴan mata suna yawo a gari yawan ka zo garin duwala za ka ce kamar ba musulmi ba ba matan musulmi ba ba hijabi ba hijabi ba lullube jiki yara sun zama kamar yayan arna kun tasirantu da tarbiyyar da ba ta ku ba ku da Allah ya jarrabe ku ya Allah ya ɗora ku akan kunya akan kula akan mutunci amma zina ta yi yawa ina iyaye zina zina zina hatta kai ga yau yaro in ya zo yana neman yarinya a garin nan yana jin tsoro Allahu alam ko shi kadai ne mijinta ko su biyu ne bala'i ya zama bala'i yanzu ke za ki ji daɗi mijinki yana neman mata ke za ki ji daɗi daidai ne ki bar yarki budurwa tana neman maza ina islamiyya ina makaranta ina Allah ya ce ina annabi ya ce ina tarbiyyar da aka yi muku yanzu ba za ku sa yayan ku hijabi ba yanzu ba za ku koya yayan ku kunya ba yanzu haka za ku gama tarbiyyantar da yayan ku wani zai lalata a kirkina da yarki ita ce yawo da maza a bakin titi ita ce hawa mutum ana rungumanta idan an je gidan biki kama ba musulmi ba أين الإسلام في بيوتكم إلى مسلمتي أتشين جلادكم إلى شريعة إلى تربية يوم يا يا mutum zai samu mutum ya kwarai yaya zai samu ya saliha ba ki san wannan yar take uwar wasu ne ba ki san banan da shekara talatin tana da jikoki ba ki san banan da shekara kaza ita ce uwar gwamna ita ce uwar sarki ita ce uwar malami ita ce uwar kaza haba da Allah wajibi ne ku kula da tarbiyyar yayanku Abdullahi dan Umar yana cewa manzon Allah ya gaya musu hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai ka nemo lema rana za ta bata mana wayo lema lema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne ɗaya daga cikin ku mai kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya aka bashi wallahi ƴaƴan da kika haifa Allah sai Allah tambaye ki za ki tsaya a gaban Allah yarki binta yarki Maryam ɗanki Sulaimanu ɗanki Abdullahi ɗanki Abubakar yarki Maryam yarki wallahi sai Allah ya ce da ke me kika musu kafin ki mutu kin kula da addinin su ko kin ce ta je ta nemo kuɗi kawai kin zama mata miji ko kin bata ta je ta zaba da kanta ta ɗauko mutumin banza kin yi ba ki ba ashe ya kamata ki kula ya kamata ki taka zanzan ya kamata ki kiyaye Allah zai tambaye ku dan uwana akwai abubuwan da ya kamata mu kula da su wajen tarbiyyar yaya abu na farko uwa da uba su gyara kansu uwa da uba su gyara kansu duk uwan da bata gyara kanta ba duk uban da bai gyara kanshi ba to wallahi da wahala yayan su gyaru shi sa Allah shi ya yi zina mana ku an fusakkun wa ahlikum ku kiyaye kawukanku ku kiyaye iyalinku
wayoyin sun fi bukata kai ka sa wayoyin sun fi bukata
ku kiyaye kawukanku ku kiyaye iyalanku kun ga sai Allah ya ce ku fara kiyaye kawukanku ya za ki kiyaye kanki sai kin bi Allah kina so dan ki bi Allah ki bi Allah kina so diyar ki da ba Allah ki bi Allah amma iyaye sun lalace yau akwai mata auren da su kansu mazinata ne mata aure fa da mijinta amma wallahi tana neman maza akwai matar da mijinta aiki yake tafiya wani gari yana tafiya a gidan wani take kwana Allah ya isa kin ci amana kin yi yaudara yanzu za ki zuwa ki je ki kwanta a shimfiɗa ɗaya da wani mijin da ba na ke ba haba ke yanzu ba ki kyamar ki ga mijinki yana zuwa yana lalata da wasu amma ke ki kai kanki wani yace malam na kama matata tana nice call da wani video call da wani na kama ta ta yi wanka ta fidda abin fitina ta sa kifin dress kayan bacci ta shafa hoda fuskanta ta yi kaza ta yi kaza duka ta yi ta je falonta ta kwanta haka tana bidiyo kan tana ta dariya wa wani amma mijinta ba ta masa dariya ya ce malam na juya da daddare na neme ta na gaban ganta ma na ɗauka tana ban ɗaki ta je kama ruwa ne ashe wani mijinta zai ta kama yace ta saki jiki tana harka sosai na tsaya na gani yace in rufa ta duka ne in fasa wayan ne in yi yaya ne na ce ka fara zuwa ka kai farmaki wa wanda yake kiranta da daddaren sannan ka sa ta haɗa kayanta ta tafi gidansu ka sallame ta tukunna ta je ta share watanni a gida tana layin ban ɗaki da ƙannanta tana bin layin ɗumame a gidansu tana neman abin da za ta ci da daddare a gidansu ta rasa da safe ta rasa abin karyawa a lokacin za ta gane ita mata aure ne tana cikin gata ta yi wasa da gatanta wani ya kama matarsa wani ya ɗauke ta a mota ya tafi da ita ina ya je da ke me kika je ba da kunya wani ya ce idan mata ta tana so ta bata min rai a gabana sai ta ɗauki waya ta rinka danna tsofaffin samarinta da suke samartaka darling how are you kana lafiya ya gajiya kina lafiya wallahi lafiya ta ga muna muna manage muna yin manage a'udhu billahi minash shaitani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya buga wata mata waya matar aure cikin dare ma tana kwance da mijinta ba tana shatin da wani ba yanzu wannan matar da bata gyaru ba ya za a yadda ta gyaru sai mutumin yake tambaya ina mutumin yake ta ce dan iska yana nan yana bacci inna lillahi wa inna ilaihi mijin na ke nan iska kin sa ina ya kama buɗe wayar ya gani suna chatin wani yace dauki hoton ki turo min kina kwance ta dauki hoton ta nuna mai komai yace ta ce kai ma ina son ganka ya dauki hoto daga shi sai gajeren wanda ya tura mata abinda kuke a gidajen ku kenan sai wanda Allah ya kubutar a cikin ku cin amana aure khiyanatun zawjiyya mijinki ya dauka shine kadai number one ashe kina da suwitinki suwiti kina da dalin dinki kina da boyfriend dinki ashe akwai akwai wani wanda yake dauke miki shawa ba mijinki ba ashe akwai wanda yake hira da shi a waya saboda zalunci mijinki ya so miki waya mai tsada ki zo kina hira da wani a banza ba ta sake wa mijinki fuska ke ba ba a taba ganin hakorin ki ba a wajen mijinki kullun a turbune kamar fuskar saniya a haka a kurkushe wani ya magana ya ce ke kan hajiya ba kya dariya ba kya dariya wai haka Allah yake wai za a canja ta ke ba ki san dariya mai gidanki ba yace ba a samun fuskar ta sam amma idan ta hadu da mazan banza suna hira mala har shewa take eh la hawla wala quwwata illa billah ku gyara gidanku yayanku su gyaru ku bi mazajenku ƴaƴanku su bi mazajensu duk wacce ta shuka tsiya wa mijinta wallahi tallahi yarki sai ta yi a gidan mijin ko kina kwance a kabari ko kina raye wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay Allah ya yi bayani cewa masu imani in sun yi aiki na kwarai Allah yana sa zuri'a su tabi su da aikin kwarai kina bin mijinki insha Allah yarki za ta bi miji kina haƙuri a gidan miji insha Allah yarki za ta yi haƙuri a gidan miji kina girma miji insha Allah yarki za ta girma miji amma ba kya yi ha shi yasa malamai suke cewa malam duk wanda ya zo neman aure ya bincika uwar yarinya ya take ke da ke nake in ɗanki zai yi aure kar ki damu da kyan yarinya da zai aura kar ki damu da kazalin yarinya ko ilimin ta ko waye ki ce yaya uwar yarinyar take na rantse miki da Allah ɗaya da yawan mata suna tasirantuwa da tarbiyyar da uwarsu ta yi musu duk duk matar da ta ga ɗanta ya je neman aure ta ji labarin uwar amaryar suna doke doke da uban yarinyar ku ƙara gaba lakum dinukum waliyadi kice mun yi gaba ba dai a nan gidan ba kuma ke ma ina gaya miki matukar kina fada da mai gidanki kina da yarinya budurwa a gaba wallahi it will affect the future of your your your your, your child ko children ko uh, yarinyarki sai ya yi affected sai ya taɓa mutuncin yarki don sai an je an faɗa an ce kai ubanta ma wannan uwarta ba tana shaƙe wuyan ubanta ne a'a ba zan iya ba ya yi gaba shi yasa ba a so kuna yin rikici a gaban yaya ba a so kuna rikici da miji maƙota suna gani wallahi sai ya sa ba za a nemi aure a gidan uba ya hauka ni ke zan je in aure yadda na san uwarta tana zagin uba ni ma ta zo ta zage ni hauka ne zan je in aure yadda na san uwarta bata damu da sallah ba ni ma zo in kawo yarinya bata damu da sallah ba hauka yake shi namiji da zai je auro yadda uwarta kazama ce shagiyar kazanta a wajen kumala. wata ɗakin ta bane shi kuma yadda ka san daddawa da jaba aka binne a ɗakin kazanta wani ya ce malam ni fa zan rabu da matata na ce me faru ya ce wallahi malam tana da ladabi tana da biyayya ga sallah ga karatun qur'ani ga kaza ga kaza ga kaza amma matsalar ta kaza ma ce ya ce in ta fara tara tsummo kara a ɗakinta sai dai ka ji kudaje suna yau tam na ce ina ruwan kamfanin bola kenan haba da Allah ba a san mace da kazanta ba wata mamijin ce ya taho ya matsu gudawa ta koyo shi daga kasuwa hajji ya bude bude gafara sai ta ce tsaya tsaya bari in gyara banɗakin ashe an je an zuba kaya ba ba a yi bulo shi ba ba a kora ba wai jira take yi wai ya jira ta sai ta wanke banɗaki ke kina ina baki wanke banɗaki ki ba na gaji na gaji zai mata gudawa a bakin toilet ashe ba ta kulawa da banɗakin ta in an je kicin ɗinki karkace kwano an ci abinci ba a wanke ba ga kudaje a can ga manja ga man gyada a nan ga daddawa ga komo an hada guri guda ga wane ne ga wane ne a uzu billahi duk a karkace a hali mijinki baya iya gayyatan baki su zo gidanki saboda kazantar akwai famijin da ya zo yana magana da matarsa fa suna hira ma sai ce eh ina ji haka kin ga hakan nan haka yake sa saboda mai warin bakinta yana buka shi eh ina saurara ina ji yana haka saboda kar ta zubo masa bala'i ba ma son ku zama kazamai ba ma kire ba a suwaki ba a goge baki gidanki ya kamata ya zama tas to duk waɗannan suna daga cikin dalilan da suke kashe muku kasuwa a gidajen auren ku kuma suke kashe wa ku kasuwa a gidajen aure ga rashin koya wa yara kula da miji ko kula da ainihin aure yarinyar ki bata iya dafa komi ba komi bata iya dafawa ba kin bata sai dai ta je lakwal ta je makarantar boko ta je ikwal ta je wace ce zai abin da ke za ta yi amma bata iya shiga kicin ba ba ta iya tuka tuwo ba ba ta iya dafa miya ba ba ta iya kaza ba nau'i nau'i na abinci ana cin moriyar gidan aure ana morewa miji in an iya abinci wallahi duk matar da ta iya girki miji yana iya rike ta a gida saboda bala'in iya girkinta amma yau haka kuke ɗaukan 'ya'yanku 'yan mata kun musu kwalliya jikinsu ya shiga sun yi abin kyau ga kyau yarinya kamar ita sai kanta amma wallahi ta shiga kicin ba ta iya kawai kirme wata ya je ya soyayya ya kawo nama ya kawo ganyayyaki ya kawo kaza ya kawo kaza yarinyar ta shiga kicin na sai ce tagomi ta ce yau ne na ɗaya su na shiga uku ya zan yi da wani abu uwar ki ta kashe ki ba ta iya ba wallahi saboda ayar gata ne ba a kawo ta kicin ai sai ne karatun novels sai soyayya sai chatting da waya amma ba ta shiga kicin yarki ba ta iya komai ba ta zo ta ɗauko mijinta ya gayyato abokanai ai yayi amarya bari ya zo ya kawo abokanansa za a ci abinci ashe zai sha kunya a ranar ya kashe kuɗi ya kawo kayan kicin abincin nan da ta ko naman tukunna malam naman da za ta fara soya musu sai ta yanka shi a haka ta sa masa ruwa daga ruwa take ɗiba tana sa shi a cikin mai da albasa eh to Allah koya mata ba ita ta ɗauka soya nama ba a sulala shi ba sai an dafa ba ita ba ta dafa ba direct entry take kawai ba ki koya mata ka ce yarinya ta kasa yin abincin da za ta ɗauki hankalin mijinta da shi babu kina gidanki hajiya mai gidanki kullum yana bin hotel yana sayan abinci a waje wallahi kin ji kunya wallahi in ni mace ne ba zan bar mijina yana sayan abinci a waje ba me abincin waje me kake so duk abin da ke so kawo kuɗi za a yi maka wata ta ce in kana so ka ga miyar ka ta yi kyau in gani a ƙasa ba da kuɗi ka sha lagwada rike kudinka ka ci miyar kuka shi sa muka ce su taimaka muku su baku ki kula da wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci sannan zaben uwa duk wanda yake so gidansa ya cire zabi uwa in an samu uwa ta kware a gida gida ya yi kyau wallahi shi sa kudin nan jari ne ku mata alheri ne a gida duk mijin da ya kuskura bai zaɓi uwa ba to ba zai samu gidan kirki ba duk wanda ya je noma bai samu gona mai kyau ba inda zai shuka amfanin gona ya fito ya yi yabanya ya kyau ba wallahi zai gama kashe kuɗinsa daga baya zo ya girba asara a gani to haka duk wacce ta bar ɗanta ko ta bar mai gidanta ya je auro matan banza billahi azimu sai dai ku girba banza ashe akwai buƙatar a yi riko da hannun mazaje su mai da hankali wajen zaben matar da za su aura yanzu an daina ɗaukar hankali wai da kyau wallahi mai kyau ce wallahi kaza ne wannan ba yi duk wata mace da kuka sani tana da abin da kowa ke da shi haka annabi ya gaya mana fa inna biha ma fiha abin da ke cikin wannan shi ke cikin wannan ya danganta ga yadda ta gyara kanta ya danganta ga yadda aka kula da ita amma duk namijin da Allah ya jarabe shi da son mace mai kyau shi sai mai kyau to za ka je ka auro mai kyan da za ka gasa ka a gidanka maciji ma yana da kyau maciji kyau jikinsa laushi sanyi amma me a cikinsa guba tsara in yi haka gab ya sare ka wallahi akwai matar da ta fi maciji illa in ta sare ka gab ta zubar da kai ta ka kai da wuri kyalkyali ya tarbiyarta ya addininta yaya kunyarta wataƙila tana da kyau tana da masu binta da yawa ai ba kai kaɗai ka fi kyanta ba wancan ya gani wancan ya gani wannan ce mai da'a wannan take ce mai da'a malama yanzu maza suna neman mata ko na aure ne hadda tsafi wallahi hadda tsafi suke yi su lalata mata da duk wanda ya ɗauki macen da ba ta da tarbiyya to ya shirya akan ƴaƴan da za ta zuba masa a gidan shi dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana a cikin hadisi hatta haihuwa da rashin haihuwa a kullum za a aure tazawwaj alwaduda alwaluda hadisin imam abu dawud fa inni mukafirun bikum umama in za ku auri mata ku auri matan da suke son ku akwai soyayya shine alwud alwadud tana son ka ba matan yarinyar da zaka zo kana kiranta sai ka kira ta a waya sau ashirin in ka ci sa ta dauka sau daya ni wallahi karka dame ni ayyuka sun min yawa ina ba ta damu da kai ba wani ya zo gida ya zo hira ya fi awa biyu yana zama yana koran sauro fas yarinya ta ki ɗannanka suna cewa wani ya ce shirin rabu da shi da yake maye ne cingan makale mata yana ta a kofar gida ya bar matarsa ta sunna a gida ya zo yana neman wata na wulakanta shi wallahi hajiya in na gaya miki yadda yan mata suke jan maza a ƙasa wallahi za ki bakin ciki ki ga mutum da kimarsa da darajarsa amma karamar yarinya tana jan sa a ƙasa wani ya auri wata yarinya ya sha bakwai sha takwas ana yayi amarya yayi amarya amma yana da uwar gidan sa shekara ta arba'in kaza in ka ga yarinyar na malamin da take dila gidan nan ba na ce ina son ganin ka ba ina zuwa ina zuwa ina zuwa yarinya karama sa yarsa tana daga mai tsawa ita take mulka gidan eh in baka yi sharan masallaci ba ai za ka yi na kasuwa ai eh in baka kyautata uwar gidanka ba matarka take gida ba ai ka je ka kyautata wata banza karamar yarinya ta zo tana sarrafa gidan hatta kai ga uwar gida sai ta je ta nemi alfarma a wajen amarya akwai wanda duk tafiya zai kasar da zai je da amarya sai yake tafiya yana zuwa zai ce kawo fasfot ɗinki uwar gida kuma tana nan tana ta amma tana jira baya yi da ita zalunci na maza a cikin gidaje rashin tsoron Allah na maza a cikin gidaje rashin tausayi na maza a cikin gidaje shi ya kashe mana gidajenmu ku auri matan da suke son ku in mace tana son ka za ta yi maka biyayya duk wanda ya je ya lallabo ya auro yarinya saboda kudin sa ta aure shi ya auro yarinya saboda wani dalili ko ubanta yana son sa ita ba ta so wallahi sai ya biya haraji wallahi sai ya dandana kudin shi amma ka samu mai son ka mai mutuwar son ka yarinya tana kaunar ka in baka nan hankalinta a tashe in ka dawo kullum tana jikinka wannan ita ce mata abun zama amma mutum yanzu yana bin mace saboda wani abu cike da shi ta wulakanta shi yana fa ba ki shawara ne ko da mai gidanki zai kara aure ki gaya masa wannan magana in ba ka ba wallahi zai je auren ku yar yarinya karama ta sai ta dila ku a gidan nan kuma na san kin san halin da ke ciki yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa halin mutane akan aure tun kawal mar'atu li arba'in ana auren mata saboda abubuwa guda hudu wasu limaniha in ya zo dubawa ya ga wace ce mai kuɗi shi dan kudinta zai aure ta ha wali hasabiha wani kuma yar dangi yar zuwa ne yar zuwa ne shi ne ya dame shi wali jamaliha annabi ya ce wani kuma yana auren mace saboda kyau saboda kyau dinta tunda tana da kyau bari ya aure ta wali diniha wani ya zo addini yake duba sai annabi ya ce fazfar bi zati dini kariba kada karibata da mai addini sai hannunka ya samu albarka sai hannunka ya samu alheri qur'ani yace fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in asanakum fala tabghu alayhinna sabila manzo Allah yace yi ba ku shawara ku auri mata masu addini kar ku mai da hankali akan masu kyau kawai ba addini hadisi ya zo imamu dara kudin ya rawaito iyyakum wa khadra'ad diman qalu wa ma khadra'ud diman qala al mar'atu al hasna fil manbati suwa yace neman mace mai kyau ga ta da kyau amma ta fito a gidan banza ba tarbiyya amma akwai kyau irin wannan mata ku yi nesa da su haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama yayi ba mana masu addini don haka ku yi ƙoƙari ku kyautata mu'amalarku ku auri ‘ya'yan ƙwarai kuma wannan yana daga cikin hakkin ɗanka a kanka ka zaɓa masa uwar arziki hakkin ɗanki a kanki ki zaɓa masa uba na ƙwarai karki ne ki auro mijin banza kina sha'awar mara addini duk wacce ta auri wadda baya da addini za ta yi bakin ciki za ki kuka bayan ya tara miki yaya ya tara miki gajiya bayan ya tara miki yaya ya tara miki bakin ciki wallahi wacce take cewa malam in ya zo zagi ya zage ni ya zage uwata ya zage uwata in ya zo duka akwai matar da ta ce mu wallahi malam daure ne yake a gida yi ta duka daure kin sai zage ta dukan jaki ko eh ai kuda wajen kwaɗayi aka mutu ai Kuda in kin ga ya fada cikin mai ko ya fada cikin abinci ba kwaɗayi ya kai shi ba. Ke ma shayyan kwaɗayin ki ba ki kula da addini ba kwaɗayin ki ya kai ki. Shi yasa duk wacce ta je ta yi aure saboda neman duniya wallahi azimu sai kin zama baiwa a gidan. Ki aure mai yanci ana son ki eh ana son ki. Ina son ka ne dan Allah ba na son ka dan dukiyarka. Wata ta ce ba ruwana da kuɗinka wallahi. Kuɗinka naka ne ni dai ina son samu mai addini. wanda zai rike ni ya mutunta min iyaye na ya darasta ni ya kula da ƴaƴana ya kula da tarbiyya na ba na son mai neman mata ba na son mai neman maza ba na son miji dan alfahari ba na son mijin da zai nuna cewa shi kudin sa yasa na aure shi wallahi ba zan aure ka da kudin ka ba irin waɗannan mata su ne matan da suke jin daɗin aure mijin ki ya san dan Allah kike aure da shi ba ki damu da kowan shi ba in zai bar miliyan dubu ba za ki taɓa ba ba ruwan ki da kudin shi haka ake so Daka ku zaɓa wa ‘ya'yanku iyaye na ƙwarai. Wani mutum ya zo gurin Umar ɗan Khattab yana kawo kuka dangane da ɗansa ya saba masa. Umar ne aka kawo mai ƙara, uba ne ya kawo ɗansa ƙara wajen Umar. Ya ce ga shi ɗana yana mun ba daidai ba. Umar ya ce a je a kira yaron. Aka kawo yaron. Umar ya yi masa faɗa. Umar ya ja masa kunne. sai ɗan sai ce Umar alaysa lil waladi haqqun ala bihi ya Umar shin ɗakan ba shi da haƙƙi ne akan uban shi Umar ya ce ƙwarai kuwa sai dan ya ce to fa ma huwa mai haƙƙi na akan babana Umar ya ce an yantaqi ummuhu wa yusna ismuhu idan uban ya zo ya zama masa uwa in zai aure ta sannan kuma ya masa zaɓin suna wa yu'allimahu alquran idan ya haifi da ya koya masa alqurani kin ji abin da Umar ya ce hakkin da akan ubanci lalle ka zaɓa wa ɗanka uwa ki zaɓa wa ɗiyarki uba sannan kuma a zaɓa musu suna mai kyau in an yi haihuwa sannan kuma a koya musu qur'ani ɗanki yana zuwa makarantar qur'ani ha yanki tana zuwa islamiyya ha kuna kora ƴaƴanku makarantar addini kamar yadda kuke kora su makarantar boko idan ba ki ne to yau zuwan ki wa'azi ya gyara halinki wallahi gobe ki kai ƴaƴanki makarantar addini in ba ka ba za ki kuka za ki da na sani wallahi gidan cibi na hausa bakwai sun yi alkawari duk karatukan nan da ake yi saboda kyautata mata za su sa shi live don haka yanzu haka duniya ta sani matan gida da suke aure ta sani masu wayoyi masu kwamfuta masu wane ne za su iya zancen mu a kan a cikin iska muna ta yawo ku gyara gidajenku don gidajenku sai albarka kuma wannan gidan tv na wasu bakwai ƙarƙashin jagorancin ɗan uwanmu aminin mu don uwa Abdullahi Sado da wanda suke taimaka masa irin su dan uwa barista da sauran yan uwa da suke taimakawa duka muna musu addu'a Allah musu albarka ku dauki wannan sakon ku kai gidajen mata alƙawari ne na gaya muku ai gaskiya ne tunda suna bin ku suna sauraron ku in matan nan suka gyaru mun samu gyara kin ji abin da Umar ya gaya wa yaro da yanzu ke kina cikin wanda aka zaba kun ji abin da yaron nan yace yace fa inna abi lam yafal min zalika shay'an babana bai yi ko daya cikin wannan ba ko daya babana ko daya bai yi ba bai zaba mun kuwa ta kwarai ba bai ba ni suna mai kyau ba bai koya mun alqur'ani ba akwai wani abun mamaki ya khalifatu rasulullahi idan ban yi biyayya wa ubana ba yace fa abba ummi yaron sai fara tunan asiri yace uwata zinjiya ce wani babba jinsi yake lalata da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace yace ya samu suna ju'al bai zama mun suna ba walam yu'allimni min alkitabi harfan wahida ko harafi ɗaya a cikin qur'ani bai koya mun ba umar sai juya ya kalli uban ajita tashu ilayya huquqa ibniki kai yanzu kai kana da wannan halin kana mun kuka cewa danka baya binka wa kad aqaqtahu qabla an yuqaka kai ka koya masa saba wa iyaye kafin shi zai saba maka to jinji abul aswad du'ani yace kan ahsantu ilaykum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu ya tara ƴaƴansa yace kai na fa kyautata muku kun kuna ƙanana kafin a haife ku na kyautata muku yake gaya wa ƴaƴan shi suka ce yaya yaya ka kyautata mana kafin a haife mu yace ikhtasu lakum min al-ummahati na zaba muku iyaye man la tusabbuna biha ban zaba muku uwar da za a zage ku a kanta ba uwar kirki da zaɓa muku ban yi muku ba suka ce baba ka mana shi sa wani yake cewa wa amul ahsani ilaykum ihsani ilaykum takhayyuri limajidati al-araqi bani ifaquha wa afaquha abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa ina roƙon Allah ya sa albarka wannan makaranta Ecole Franco Arab a wannan gari na Duwala a ƙasar kamaru ina yin addu'a ga duk iyayen mata su halarci wannan taro da zafin rana da zafin gari ku kai haƙuri ku kai jin abin da muke gaya muku fatan mu ku ɗauki wannan saƙo ku isar da shi cikin gidajen ku kuma Allah ya sa mu ga canji a cikin gidajen ku wannan shine zama na farko da zamu yi da ku akwai kuma zama na biyu da za a sanar da ku inda za mu sake addu'a insha Allah Sheikh Imam Suleiman zan miƙa abin magana zuwa gare ka na ga kana ta tara tambayoyi sai ya haƙuri in ba ya zo sai ya haƙuri ko yau za mu yi over time mu amsa muku tambayoyin ku sai kuma mu tafi sai ya yi sallah insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تفضل يا شيخ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam.
Kun ji gwalagwalan nasiha wanda ba ne gabatar mana, wanda ji za mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin masu jin sako daga gare shi kuma suna ƙoƙari su aiwatar domin ba jin karatu ba aiki da shi. Eh, Kar mutum ko mace ko hajiya ta ce kai abin da malami faɗa gaskiya ne. to ya kamata a ga gaskiyan a aikinmu ya kamata a ga gaskiyan a rayuwarmu da za ki kwana jin wa'azi wa'azi ya burge ki amma kuma bai sadda miki komai ba a rayuwarki wallahi wazin bai miki amfani ba wazin bai miki amfani ba kwata kwata in ya zanto ban kwana da mu ake yi kowace tsiya da za da maza da mata a kwana ana yi duk da mu ake yi duk wata tsiya da za a yi na saba ma Allah har sallan magariba ana kiran sallah mata suna nan a gurin muna gani ba yau ba ba jiya ba kullum da mu ake yi kuma mutuwa ake yi kullum wallahi ya kamata mu yi makan mu wa'azi to malam Allah ya saka da alkhairi les frères qui attendent la prière ici dans l'enceinte de l'école franco-arabe La prière est un peu reculée à 13h30. Donc veuillez nous excuser. Ce n'est qu'aujourd'hui, Inch'Allah. Ce n'est qu'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne issue. A za mu karanta tambayoyi. Ko da yake wasu yanzu suke zuwa, da ya kamata ce tun malam na nasiha yana gabatar da wa'azi mu sawa mu tantance mu ga wanda za mu yi amsawa. Wanda suke zuwa yanzu, ba mamaki lokaci bai ba mu dama ba shi a karatun da za yi a gaba za mu karanta kuma amsa insha Allah domin karatun malam da ku na gaba shine karatu da za yi a masallaci jihad ranar asabar saboda yau da yamma insha Allah malam da na asiyi tashi a wajen masjid ikra wajen malamin mu malam yakub muhammad bayan nisha kenan wanda kuma da maza da mata kowa za a yi masa gurinsa insha Allah bayan haka nan kuma ranar asabar da safe tara da rabi goma zuwa ne lokacin mazar masallaci istihad sanan asabar da yamma malam na na masallacin tufa wajen marigayi malam samai da buru Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gaba a bayan haka kuma ranar lahadi malam zai gabatar da wa'azi a kofar mai martaba sarkin hausawa na duwala bayan lisha har zuwa karfe goma ko goma da rabi bayan haka na ranar litinin malam zai tara kosansa da shi da ɗalibai da suka zo da yan uwa da suka zo za su yi don niyya wani wanda su ma a yanzu haka suna nan suna sauraron abin da ke gudanarwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya wuce mana gaba cikin lamuran mu gaba ɗaya kuma Allah ya sa wannan aiki saboda shi ake yi À la communication, la sœur Agabandi, en français, Madame Générée connaît de nombreuses femmes mariées qui se prostituent dans le mariage avec les prières et doigts. Wannan ‘yar uwa ta ce tana roƙon addu'a ga matan aure kamar yadda malin ishara da su cewa akwai matan aure masu tsalle-tsalle Allah kai mana kariya. Ta ce tana roƙon malam ya sanya matan aure masu yawace-yawace Allah ya sa arko kuma Allah ya shirya su malin yi musu atuwa na gari
kamar yadda muka yi nasiha mun sani cewa ana samun mata waɗanda ba su da kulawa da aure suna cin amana kuma yan uwanmu ne za mu musu addu'a wannan amanar aure da suke ci Allah sa kada ta cinye su a duniya dan duk matar da ta ci amanar aure Allah ba zai bacce ba sai ta ga kaskanci a rayuwarta kafin ta mutu. Da haka wannan yar uwa da ta rubuto da yaren Faransai tana cewa yi musu addu'a ya Allah ya Allah ka shiryar da mata masu yawo. Allah ka shiryar da mata masu ba da mutuncinsu ga mazajen da ba nasu ba. Kuma Allah ka gyara mana gidajenmu dan kada su zo su haifa mana ‘ya'ya su ma masu bin maza. Wallahu ta'ala a'lam.
tambaya na biyu don Allah malam ina so a yi wa maza nasiha akan suna boga kan mata domin kar su zauna lafiya wato mutum ne mai mata biyu ko uku ko hudu amma yana kokarin buga kawunansu domin kar su zauna lafiya shine yarwa take tambaya cewa a yi musu nasiha na wannan shine tambayarta na farko ke
wannan shine abinda mata suke cewa munafikin mata wato zai zo yana raba kan matan shi akwai wanda shi a duniya baya so ya ga kan matansa sun haɗu suna masa biyayya sai dai ya raba kansu wannan ya buga ta wancan ya buga ta Allah ya shirye shi Allah ya ganar da shi kuma miji mai irin wannan ɗabi'a yana da ɗabi'a ne irin ta munafiki suna da wata ka'ida da turawa suke cewa divide and rule ka raba kan mutane don ka shugabance su ya zai zagi waccan ya hada ki da wannan ku ta faɗa shi kuma in ya zo ɗakin ki ya nuna shi ne naki wannan ha'inci ne cin amana ne Allah ganar da shi Allah sa ya daina kuma in kun gane mijin ku yana wannan ku yi masa nasiha ku faɗakar da shi
jazakumullahu khairan tambaya ta gaba salam malam ina malam idan kana yawan mafarki da mamaci menene ma'anan shi
mafarki da mamaci yana fassara abuwa da yawa na farko dai watakila ko akwai wani hakkinsa da ba a yi masa ba ba a yi masa addu'a ba kya masa addu'a ba kya kai ziyarar kabarinsa ko ba a sa yaya ana musu addu'a zai iya yiwa akwai wannan dalilin na biyu yawan tuna shi mutum yana yawan tuna mamaci tausayi yakan sa ka rinka yawan mafarkin babanka yawan mafarkin mamanka abu na uku kuma aljanu da shaidanu suna sa yawan ganin mamaci don a tsoratar da kai a jefa ka cikin damuwa amma duka maganinsu gaba ɗaya mutum ya sauke nauyi mamacinsa ya rinka yi masa alheri bayan bar duniya yi masa addu'a idan babanki ne ki mai sadaka jariya ki gina masa masallaci kina da hali ki dasa bishiya idan kina da hali ki sai mai tabarmai ko buta a masallacin kina da hali sannan a rinka yi musu addu'a cikin sujada ana roƙon Allah wannan Allah tabaraka ta'ala zai karba
sannan wacce ba ta addu'a za ta kwanta bacci wacce take yawan kallace-kallace da dube-dube Allah zai iya jira mata da shaidanu a tattare da ita sai ta fama kullum sai kaga in dai ya zama kullum kullum ne to akwai damuwa in dai kullum kullum ne to akwai damuwa ba daidai bane akwai shaidanu a tattare da ke Allah shirya
To, tam- tambaya ta gaba 'yar uwa tana tambaya menene hukuncin mace mai huda hanci da hujin ha- da harce da baki tana huda hanci da harce da baki menene hukuncin wannan
idan ta yi wannan dan saboda canja halitta haram ne bai halatta ba akwai malaman da sun halatta su Sheikh Muhammad bin Usaimin rahimahullah cewa mace da za ta huda hancinta dan kwalliya da ado wa mijinta wannan ba laifi amma banda yanka harshe baya ciki banda yanka harshe baya ciki amma wanda suke idan suna ganin ba su da kyau ne bari su canja halittar Allah wannan haram ne Allah ya gane da mu Allah ya samu dace
a yarwa ta ce mace ta mutu da bashi a kanta kuma an ce sai an biya za a yi za a binne ta to ya za a yi in ba biya ba biya kudin ba
lallai abin da ake so idan mutum ya mutu kafin abin ne shi a biya masa bashi saboda bashi bala'i ne bashi masifa ne Allah ka raba mu da masifar bashi annabi ya ce duk wanda ya mutu ana bin sa bashi da zai shiga aljanna ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un karki ci bashi ki biya wanda take zuwa ta karbi kudin wannan ta karbi kayan wannan ta karbi kayan kin tara wa kanki masifa bala'i in mutuwa ta riske ki ko kwana kike kina sallah ba za ki shiga aljanna ba sai an biya da haka akwai hadari ana so a biya bashi kafin abin da mutum to amma idan babu fa sai abin ne ta haka ai ta nema dole sai abin ne ta a lokacin annabi ne aka yi wannan abin tun da shi kuma annabi yana biya yanzu ko masu mulkin mu ba sa biya malamai kuma ba su da kuɗin da za su biya da haka shi wanda aka binne shi ya shiga uku da ya tara wa kansa bashi in 'ya'ya sun biya ya yi kyau in ba su biya ba an shiga uku Allah ka kiyaye mu Allah ka biya mana basu sukan da suke kawo
a tambaya ta gaba uwa ta ce tana da yaro karami wanda baya jin magana ta yi ta masa munanan addu'a yanzu kuma ya girma tana ta ƙoƙari wato Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi domin ta yi nadaman abin da da ta yi ta yi a farko shi menene hukuncin haka laifi ne yin mummunan addu'a wa yara ko sun lalace ai musu addu'a alheri Allah shirye da kai in kin zo zagi mai kwan kici Allah ya tsine ma kici Allah shirye ka Allah wajare da wannan hali naka ba a yi wa yaro Allah ya isa ba a ce Allah ya tsine maka ba a cewa dan banza ba a cewa shege ba a cewa matsiyaci ba a cewa ba a yi wa yaro wannan kun san me Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin al-Adabul Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye ta alheri ko ta sharri akan yayansu da wuri Allah yake karba kina bude baki kin ce danki Allah ya tsine maka mala'iku za su ce amin to yanzu kin tsine masa yana yaro yanzu kuma kina son shiryarsa addu'a ke shi Allah ya karba kuma gashi ya lalace wannan mummunan addu'ar da kika yi mata ko kika yi mata sai ki dawo ki rinka cewa Allah shirye da shi Allah ka shirye da shi Allah ka shirye da shi Allah ka shirye da shi amma wallahi kuskure ne uwa ta rinka zagin ɗanta da mummunan addu'a bakin uwa yana da kaifi bakin uwa ba daidai yake da bakin makociya ko abokiya ba fa bakin uba yana da haɗari duk abin da ɗanka ya maka kan ka buɗe baki ka tsine masa ka la'ance shi shi yasa aka ce 'ya'ya ku bi iyayenku ku yi musu ladabi kar ku saba wa iyayenku in kuka je suka muku mummunan addu'a haka za ku lalace a duniya har ku mutu ba za ku samu alheri da albarka a rayuwarku ba Allah gane da mu
Erwa ta ce, nous, euh, nous souhaitons que le chèque attire l'attention des femmes qui, des hommes qui maltraitent les femmes. cewa tana so a ja hankalin mazaje wanda suke wulakanta mata matan aure insha Allah a cikin lakca da za mu yi malam ka tuna mun ya cikin maganganun da zan yi wa'azin da za mu yi na gaba a masallacin gaba insha Allah ta'ala zan yi bayani da hanyoyin da maza suke wulakanta mata don su ji tsoron Allah su gyara kuma a wajen wa'azi na maza ma shi ma zan sa wannan topic din da ikon Allah za mu musu wa'azi musamman in na haɗu da mazan zan fi jin daɗin buga kansu amma ku yanzu in na faɗa ma me zai baya wani amfani ai za ki ji ne ki je ki ta rikici da mai gidanki har ya je daddake ki ki dawo mun kuma ki ce ya buge ni ba Allah gyara mana halin
na'am waya na to wanne zan yi nan nan zan yi ko na waya zan yi dan wana malam barista Euh, salam la masturbation pour un non marié est-il permis en islam ayarwa tana tambaya shin namiji mai aure yana iya yayi sabulu domin ya ji daɗi a mus- musulunci ya yarda
malama me sabulu istimnai istimnai to shine sabulu ta wani abu sai mutanen kamaru ai wannan da aka ce min sabulu ni dai a Najeriya ne ba zan gane ba shine abin da ake faɗa da larabci al-istimna haram ne ya zo a cikin hadisi kafin ma ne magana hadisi shi istimna'i mutum ya yi sabulu yana jawo cuta wa ɗa namiji ciwon gaba yana kashe ɗa namiji ya kashe shi ba wai ya mutu ya daina yawo ba a zai daina haihuwa gaba ɗaya kwaikwaye x din ƴan kwaikwaye na haihuwa za su ƙare zai samu da ciwon gaba zai zo ya yi auren ba zai iya kwanciya da matar ba yana kallon ta tana kallonsa saboda ya gama amfani da hannunsa shine a hadisi aka ce na kihu yadihi mai auren hannunsa haram ne kuskure ne wanda bai da aure ya je ya aure wanda yake da aure ga matarsa ta sunna ya zai je jefa kansa cikin wannan masifa da haka in maza suna wannan su ji tsoron Allah su daina bala'insa ya fi amfaninsa kuma wani abu ne na jin daɗi gajeren jin daɗi ka zo ka rasa ɗa ko kuma ka kasa biya wa matar ka bukata yanzu za ku ga mace- mutum yana da mata biyu uku yana da irin wannan abu wallahi in ya je a shimfiɗa ba zai iya wa matarsa komai ba ya bar ta cikin bala'i tana sha'awa ba ta da miji a shimfiɗa akwai mazan akwai matan da suna da miji a gari a suna amma da daddare a gadonta ba ta da miji zaman haƙuri take kawai zaman kulawa da 'ya'ya take kawai sha'awa ta damunta ba inda za ta sa kanta ka cuci matarka ku daina yi ku daina yi ku daina yi haram ne Allah gara- gyanar da mu
Assalamu alaikum. ‘Yarwa ta ce malam na roƙon addu'a, ina da masu so, ina da masu so, wato masu nema na da aure kenan, amma suna so sai an fara da haram, ni kuma na son su, amma ba na son yi zina.
Allah ya miki albarka yar arziki yar masha Allah tabarakallah irin waɗannan mata su ake so karki yadda wani namiji ya bata miki rayuwarki wai dan zai aure ki wallahi malam ka san wani abu guda jiya ina garwa da daddare wata yarinya ta ga status ina na tura wani abu irin wannan ta ce malam ashe haka ne na ce me ya faru ta ce wallahi wani ya zo ya yaudare ni ya ce wallahi wallahi wallahi zai aure ni amma baya so ba zai aure ni ba sai ya yi lalata da ni sai mun yi zina ta ce malam ina son sa ina ƙaunarsa kuma na yarda da shi ta ce malam haka na bashi kaina tun da ya zo ya lalata da ni ɗaya biyu uku da ya gudu ban sake garin shi ba ban sake garin shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin ga ashe yaudara ce suke yi ashe cin amana suke yi kada wata yarinya ta yadda wani namiji ya yaudare ta ya daidai da taba hannunki kake bari ya taba hannunki daidai da dora hannunsa a kanki kake yadda ko ya rungume ki ko ya wani abu kai ya taba ki nesa nesa ki ce ka bari sai ka biya sadaki idan ka biya sadaki ka zo halal ne malal amma wallahi yau da gobe ta tabbatar mana duk yarinya ko bazawara ko yarinya da ta bari namiji ya taba jikinta ko ya sadu da ita ko yake manta da ita ko ya dauke ta ya kai gidan rawa ko gidan cin abinci ko ya kai ta wani hotel ya huta da ita ko ya kai ta bakin ruwa suka shakata ya ce ya ta taba jikinta da ya wahala ya aure ki kuma ko ya aure ki ki sani zai rinka yi wa wasu matan haka bayan ki kina zaune a gidan shi yana auren ki amma yana da matan da yake zuwa yana biyan bukata kansu ya zama ha'ini ya zama mai cin amana ya zama mayaudari ya zama mutumin da yake mutumin kawai don haka ya ke uwata ki rike imaninki ki rike tarbiyyarki ki rike mutuncin kanki kar ki bari wani ɗa namiji ya taɓa ki akwai wata baiwa Allah da Imam Bukhari ya rubuto mana hadisi a cikin sahihin sa cewa ta shiga wani matsala ta buƙatar kuɗi ba abincin yunwa ya yawa gida akwai wani ɗan babbanta ɗan ɗan uwan babanta yana son ta yana ƙaunarta amma bata aure shi ba ba ta son sa yayi yayi yayi yayi lalata da ita ta ki ta yadda wannan tun da Imam Bukhari ya rawaito mana hadisi Annabi yake faɗa tace wata rana falamma alammat biha alhaja tsananin bukata ya kama ta da kuɗi ta je gurin wannan yaro wanda yake yana neman ta ya sadu da ita bace yadda ba tace ina cikin talauci yace yau kin kawo kuka gidan mutuwa nawa kike so a baki ya dauki kuɗi ya bata ya ce da ita amma kuma sai na biya bukata ta akan ki ta shiru ya shiga da ita daki ya kwaɗe ta saboda talaucin ta ta karɓi kuɗi a wajen namiji ɗaya daga cikin illar da namiji yake yi wa ya mace ya ki karɓi kuɗi a wajensa ya lalata miki budurci ya taɓa mutuncinki ko shafa hannunki namiji ya cuce ki wallahi haram annabi ce aliyadu tazni wa zina albatsh hannu yana zina kin san zinan hannu duk namijin da ya taba matar da ba ta saba wallahi zina ne ko gaisawa kika yi da shi zina ne ya daura hannunsa a kafada ki zina ne ko dan bugi kirjin ki haka zina ne ya zo ta ce sai da ya zo ya yi abin da namiji yake so ya yi wa mace ya danne kafafuwanta zai sadu da ita ta ce ya abdullah ya kai bawan Allah ittaqillaha wa la tafudda al-khatima illa bi haqqihi ka ji tsoron Allah kada ka yadda ka sa hannunka a zobe zoben da ba naka ba ni ba matarka ba ne ni ba ka bani sadaki ba ni ba a daura aure tsakaninmu ba bukata ta sa na zo ka bani kudin kashewa zan ciyar da iyalina zan ciyar da iyayena abinci zan taimaka musu yau ta sa na zo na nemi taimakon ka don Allah kada ka sadu da ni don Allah kada ka kwanta da ni wallahi wannan mutum yadda kika san mala'ika ne ki buge shi sai jikin sai sanya rab sai ya faɗi ta tashi ta ɗaura zanin ta rufe jikinta ta tashi ta tafi wannan mutumin ya kasa saduwa da ita shi ne ya daga hannu ya ce ya ubangiji wannan abin na bashi ne dan Allah ta sa ni na ji tsoron Allah ban iya saduwa da ita ba a lokacin da na samu dama a kanta Allah ka kubutar da mu da halin da muke ciki ke kar ki bari namiji ya kwanta da ke wallahi ya kwanta da ke ya gama da ke wani yaro ya zo yana rashin kunya a cikin unguwa wani babban mutum yana masa kaza yana ashe abokin uwarsa ne sun yi yarinta tare yaron bai da kunya yaron yana rashin kirki sai mutumin sai ce wannan yaron dan gidan waye ne sai ka ji dan gidan wanci ce sai kira yaron yace na ga rashin kunya da kake a nan uwa yace ka je ka tambayi uwarka wance ka ce mata ni ne abokin ta wani sau nawa na kwanta da ita a layi kaza a wuri kaza yaron nan sai faɗi kamar ya mutu yace ni na yi tsiya da uwarka da ka ba mamaki tsiyar da ka zo kake mana kin ga yanzu wannan ba da